ina ma gudu mai limanci tis'atun guda tara ne al'awwal na farko at-taharatu tsarki wala yasihu illa rahmatan lil alamin limancin wanda ya salla yana ji kai mana ya kaji an ce kari rashin alola ko tufa ya kaji ko bayan gida ko ya nuna abubuwan da ka sani yana kari alola sun zama yayi ne kuma zai inganta ya zama imani wajen yau da tsarki musamman ma in yawo ne ita mudan da ganga to anan ya kawo wani bayanin kenan idan ba da ganga ne ba kai ka sallan azhar kana liman ya ka zo aka zo ka ce an yi da alola musulun na Allah ya kora Allah ya kula aka zo dama sai da ka sallama na azar ka ce la'ila an ko da aka sallama ya yi ne alola ta ko na ya tuta to ya ke nan to kai sallan ka mata ya na su yayi kai mata na ka mata ruwa na su koyan saboda ba da gangan kai ba kai zai ka je kai alola ka sake sallah hukuncin kenan amma in da gangan ne kai masa sallah ta san naka da alwala kana yin kunyan ka ce baka da alwala kai sallah to idan ban sani ba zan yanzu tayi laifi ya koma kanka in ko sun sani ka gaya musu da kai da sallah da naka sallah da naka da babu asali na biyu Allah ya kuna mamuna sharadi ne liman kare zaman shi mamuna ma'ana mamu mutum ya ba su masallaci ya shigo sai tare da azan a yi sallah raka uku sai samu ɗaya da ya samu ɗaya har zai tashi yana kawo nasa cikin sai wani shigo daban zai bi sallah zai a to an zama nuna sallah shi kaɗai sai sai Allah akbar sai ya koyi da shi to ai shi wanda yake koyi da shi na nuna to sai nuna ne sai sai a sallan ba za ta yi mana kana to dole ne kada zama mamu shi ne ya kawo misali ya fito da shi ƙara kamar littala wanda ya koyi da musulmi da wanda aka koyi masa ai imamumin ko ya yi koyi da mamu zanna ko imamu yana da tausi ne ne a ce shi yana sauraron wani kabbara ne sai yana bi sai kana koyi da shi to zan Allah salatu wa sallam sa rasu asalisu na muku al-islam musulunci wanda ba musulmi ba za a zumunci arabu na gudu az-zukuratu ma la kunta ba liman ya mace ولا تصف إمامة المرأة بمنك وثبات إن كنت مطلقا معناه مطلقا بات مميزة بات مميزة ياتي إتا كوكو ينجاتي كرماتي كوكو بانا بلا بكو بريلا بكا sannan kun jima da mun zama mun suna cewa an samu inda mace take domin shi to akwai hadisi ne wanda akwai wata mata cikin sahabi ta zo ta samu da Allah sallallahu alaihi take to tana son ta dinga jami'i da mata to masu limanci annabi ce to yi amma kar ki shiga gaba ki limanci kar ki shiga gaba ku tsaya a sahu daya ba mu manta Allah ki dan magabata wani makaho a cikin gaba nan daular ya zai samu shi ya ce a kan kan lawo shin limancin da sai ya halatta shi ya ce shi ne gani ya bai halatta ba to ina yawan sarki a kan hakan ya ce na faru ya ce na gano wani littafi a ɗakin da sunan shi min hajjin muslim na karanta wata mata ta nemi rubumanci a nan ce su rubumanci a ɗaya a gaba ya ce ya aka nan gani ya ce ɗauko na in gani na ɗauko sai ya karanta ta ce shi ke nan ka gani kai ya ne in ka zo neman tambaya kar ka ƙara tambaya na ka tambaye shi sun ce ga littafin a ɗaki to da shi ba ba ba yanda za ka ga a shi ta tara ko mun ƙarfantar shi sai ya ce a ɗauko littafi a to ɗauko littafin nan akwai hikima ya sani ba ya sani ba ne amma kai da ka zo ka san inda aka ciro mu kuma lokacin nan mu san inda aka ciro irin wannan fatar ya sa mun zo duk da wata rana sai aka kawo mata cewa wai wani ne ko zai auri matan kanin uban shi matan kanin uban shi kanin uban ya mutu shi ke mai sai matan shi ta ce dan wan mijin ta take so aka buga kan malamai cewa ya halatta bai halatta ne ba halatta ya za a auri matan din da samu su shi ke nan na zo ta je ya ce wani ya ɗauko da shana koma kasa malam idu zo uwa ne zo a shekara ta ya imana shi kenan muna nan sai ce ja sai muka zo wa awwalu fasirin nan kullu asala da wajen da bayan ya ce ya halatta zuwa aure ta za ku ko haka ake yi mata ƙaddami na yana da kyan za ka bada fatawa ka ɗauko littafi mun taɓa zuwa wata rana an zo na za a mishi aski a goma na watan zulhijja idan wata ya kama yanzu mai shekan da yana sati sai zo sai ce in aiko an so ga wanda zai laya kada ya aski daga ranar da wata ya kama har sai an sako ido amma wani zai faɗa ko littafi na ko littafi ya buɗe aka karantar da mai wanzamin aka karantar da ni to shi ke na muke da nashi da nashi da wani mai gida الثالث نعطي الإسلام مسلمش الرابع نهضوا الذكورة ملاكين تعملات السوء وانت المرأة مطلقة والخامس ندي البلوغ بلغة فلا تصيب إمامة غير البالغ limancin wanda ba baligi ya ba ta inganta fil kalli amma cikin farilla kamar da ta faɗa yaro matashi zai iya mutane limanci a sallan lafiya musamman da ya je shi karatun ƙur'ani wannan sai aka samu yaron kamar da su a cikin wata kada kuma sai aka fatima shi kuma yana da ƙur'ani ko ba ka da ƙur'ani to tun da ba farilla ba ne sai shi gaba ya maka limanci إلا لمثلين كمن تنسأت إن أثر الممكن السادس نشد على الأقل يمكن فلا تصف إمامة النبي لمن تمه تسيدا إن أنت ولا سكران كون ما هذا ما هو تسيدا الله سكران كما شيء سورة فيش تدهو كنت سدا السابع نبقى الحرية يوش وهي يوش من شرط في الجماعة معناه كيشين يوش باوة ma'ana bawa kenan ba zai limanci ba amma musamman a cikin sallan jama'a kuma sallan farilla in aka rasa mai karatu sai shi ba wanda iya fatiha zai ake musu sallan asami na mataka fa assalama ta kubuta min fiski daga fasiki neman in ya ban fasiki ne kun san limamin kuma zinaci ne makallaci ne mashayi ne to canza lima domin bai kamata fasiki ya zama yana don shi sallah sifa ne na mai ceto wajen ubangiji idan ka sa domin ya kamata domin ya zama tsarki bakin shi da tsarki yana neman ceto ne wajen Allah ko kuka sa dauda a jikin ku na ga daudan da zai shafe ku fala ta so ina mata zani limancin mai zina ba ta inganta ba wa sharu da kamni da mashayin giya ta so na tara alƙudratu iko alal arkani bisa rukunoni ya kamar da na faɗa rukunonin nan tsayuwan sallah rukuni ne rukuni rukuni ne sujada rukuni ne zama rukuni ne to zama dole liman duk yana iya su amma idan liman bai iya rukuni ko ko zai iya kaiwa sujada ko zai iya dagowa daga baya wannan da zai liman shi ba fala ta so imamatul ajizi sai ta mishi a kararama limancin wanda ya gaji ya yi rukuni ba ta inganta ake matsalar misali wanda an ya kuna mamun mu sai dai in mamun sun zama ailan kuma ajizan ana sun gajiya gabaninsa to idan mamun duka gajiyayye ne kamar sa to shi ke nan sai ya kai wa ka zalikar ajizu haka nan mutumin da ya gajiya ana ahkamin salatu da barin hukunce hukuncen sallah wato bai san su ba fa za ta su imamatu limancin salatu inganta illa li musulmi sai makamancinsa. sa وقت لك عن سابع هل تصف إمامة من لم يميز شين دي من شغل لدي ميز وكان يدي دجدي فاهم بنت واد دجدي ما ما بلاله بي بدا ولا اسامو wanda ya fada to a dai kamanta to shi kawai bai ma da dajadin da ladin duk haka aka yi kiran su gaba daya to shi limanci ya inganta ko bai inganta ba wa imamatin lahani da limancin mai lahani wanda hakkinsa bai iya faɗin wasu haruffa ta inganta ko bata inganta ba sai ya bar ku a nan kawai ya ce rai hal to ya kawo mana jawabin ba sai ya shiru ya ce tunana wata su salatu sallah ta inganta khalfal mukhalifi bayan mai sabani fil furu a cikin rassa ma'ana furu furu shi ne hukunce-hukuncen da ba su shafi rukunai ba sallah dukkan mazhabobi gaba ɗaya sun san salloli da adadin raka'o'insu da karatunsu duk iri ɗin to amma waɗansu abubuwa da ake a cikin sallah akwai inda ake saɓani kamar yadda na kawo misali to ya halatta kamar da malik ya halka shafi wasu wani wuri malik zai ce abu kaza dole ne wani lokaci malik ya ce musahabi ne to wannan in kana da maliki ka yi sallah bayan da shafi haka nan in kana da hannabi ka yi sallah bayan da hannabi fasalin shuruɗi sunatul mahmud sharadin ingancin sallan mamu hamsatin biyar ne al'awwal na farko a lokaci da a koyi me ya koyi wa huwa an yarwaya shi mamun ya niyan annahu mamunin mai koyi ne bil imam da nuna kuma ya niyan anna salatahu tabi'atun sallar sa mai bi ne bi imamihi ne salati da sallarsa domin ta ba a idan ya bi limami da gairi niyyatin ba tare da niyya ba matsalar salatu mun gari niyyatin ba tare da niyya ba matsalar salatu da sallar sa ba ce nan ma zai shiga kurkukun neman kenan kana zuwa masallaci kawai da kai niyan koyi da niyan ba kawai ka ce Allahu akbar da kai niyan ikitin ba'i ba to ka shiga kurkuku ba ya kawar wani sallan ba sallan ko mutai ba shi ne ake ce ko wurare da yawa ne cikin sallan kurkuku ne ma wajen gudan shi da yi to wannan na yana ciki a sami na biyu Allah ya akan mu motarinin kada mai sallan farilla ya koyi da mutanakilin da mai sallan nafila الثالث ما نقول أن يتجدن فردان فلله بيت قديت وتفلله مال بمن يناس لما إيري إيسين أن يتجد بعده ما منا أذار لمنا أذار لا أثر لا أثر ما ما جلد عن في ظهورية أسكن جمع أذار أول يقول أنت فليس لا باع سلا أذار خلف أثر باون يسلا الأثر ولن أتسع أي لا أثر باون يسلا الأثر الرابع بأن يتجد سكبيت الإمام إماما في الأداء إذن ما أدائه كيما ما يقرأ أدائه ما ملك الله الجزية فليس الذي يصلى أذار على أجل الجزية خلف باية من ذي يصلى فأدائه ولا لا تستطيع تسي الخامس من المتابعة الجزية في الإسلام الأسكنهانا والسلام والسلام yake zama a halama da ma mu zai harma ai sallama ko ya sallama kamar imamin gaban liman wato ya riga liman fita sallah ko ya riga liman fita sallah an sawa wa ko ya daidai da shi sun fi ma a cikin su bada Allah salatu ne zai yi fada shi ya amma ga irin ma amma wani waɗannan guda biyu da kabbaran da sallama na farkon da na ƙarshe fassabi ko ya jawo su da a cikin jerin mutumin ba mai tsatawa ba ne lakin na ko haramun amma ya aikata haram. amma ta ta nan yi daidai da mamu da neman biyu a cikin sama ta ruwan tunanin biyu ne alhamdulillah
za ta bi ka a bayani ko ko kusa ita ko kusa kai za ta kara abin da aka ce idan mace za ta yi sallah da namiji to ta tsaya a bayan neman amma da suka ce in sun yi daidaitu suka je a wuri ɗaya bai ɓata sallah ba kuma da amma kar a haɗe a samu kan
limami ne muke bin sallah to shaɗin duka da rukuɗin shi da kusan abu ɗaya ne kaɗan ne da rukun shi
da tsayuwan shi kusan kaɗan ne bayan lafiyar nan to eh ya girma ne gaskiya girma ne ya kama shi shekaru kamar ya ya sai ce dai ba ba to ina so in ji hukuncin sallar da muka bi shi a baya wanda kuka yi shi a baya na ga kuma yin na'am
to ai ba ku sani ba ne inda da wanda zai ba shi shawara zai ba shi shawara ba wanda da zai girma ta mai da za a ɗan ranar gida za a samu sauki saboda al'adu da wannan da ta yi nan dai har mutum zai ta zai cika hukumi zai cika su zai na san lafiya ba saboda haka a ba shi shawara a sa in ka ga eh, mutum yana da yawa aka ce za a sa ɗan shi ka san sai ka zauna lafiya zai ga kamar shi ne amma in akwai wani na ilimin shi da suke da ta sauka za a yi hannun yawa ke. Ina yi ka canza masana. danne hancinsa zai janyo shi shi raka a nawa ya samu raka a uku ya samu saura ɗaya zai ciko saura ɗaya zai ciko to su su ma mun su cika na su kenan eh a'a misali an yi raka a ɗaya babu shi ko yanzu ya samu ko a da an mallaka na mai ɓari
bayan da kawai sun tafi shi wanda ya zo gaba ya sake shi ana bin shi haka na gane na gane sai ne mai ya kawo shi ya sa shi gaba ana bin shi raka su kuma mamu ana bin su a su ka cika daga kwanuwa ka samu liman din ya yi ga kwanuwa
to ai idan sallah ya cika me ne na mamu ya jawo kuma waɗannan abubuwan suna zuwa wato tambayar ne sun kawo misali sallan azahar mamu ya shigo sun samu tsawon gaba liman na jan sallah amma mamun nan ya zo an yi raka a ɗaya ita ne tambaya sai aka yi raka a biyu ana na uku sai wani abu ya kama neman ko na dole ne ya fita masallacin ko haƙuri same shi ko yi tusa na abin nan aka ce ya danne hancinsa don kada kunya da kansa sai ya jawo wannan mutumin da aka tsere mishi da raka a ɗaya sai ya sa shi gaba ba ya zo mai sauƙi ne wannan raka'a na limamin su sai ya cika idan ya cika sai zauna ya tahiya in ya tahiya ma mu ba dama su sallame sai ya tashi ya shigo nasa raka an nan da bai samu ba a farko sannan ya yi sallama sannan kowa ya sallama idan mutum ya yi sallama a wannan hanyar sallar su kama shi dole mana an da da ana da liman an da ya tahiya dole da da liman su karo shi ma sai ya tahiya dole yanzu zaka ya aikin liman yake cikawa aikin neman sauran raka ɗaya ne in ya cika raka ɗaya nan neman yadda zai san ya yi komi shi ne sai dai shi ba zai sallama ba dole akwai wani akan shi sai ya tashi ciko nasa ne ya san ya yi sallama akan mutum wasu sallama.
aka yi sallah
Ai tambaya ta dai imamin da aka yi sallah daga baya kuma bayan sallah ne kuma sun da yi sallah shi bai da alfula kuma sai gaya wa mamu
ba ruwansu ai ba da gangan ba sunan su sallar ta shi ne sallar shi da gidanta ko kuma suna kokarin da shi sallar amma a shari'a ne ai a shari'a dai sallar su tare tun da ba da gangan ne ba da ya yi da gangan da ke kai na mai gangan shi ne muku sallar ba a lura to sallar su mata eh to in ya zama misali shi rikitacce bai mai da ilimin da zai wani ko kuma su kansu mamu da ta wani wani wani ne za a samu ne neman za a yi magana ya da ta su dawo su su koya wani ana cikin shari'a ya faru su ya halatta ma wasu ba a da masallacin su kace a'a mu ba za mu yi ruwa ne ba sai su dawo bayan sai su tura wani italiyani ya dawo da sa'a ɗin yana iya yiwuwa ma mun kaga za su wasu za su ce subhanallah subhanallah za su ai a nan yawa sani ina jin ka ai misali akwai shi duka a cikin misali misali kana bin liman ba ka yi sallah raka a hudu ka tabbatar da raka a hudu ba sai ga ya tashi ina saunar da kuka ce subhanallah subhanallah sai ce ƙunshi da mun gida a cikin za ƙunshi da mun gida to idan ka tabbatar da ba wani manjan kai zauna ka ce ban yadda ba idan ko baka tabbatar ba akwai abin da malami ne sai ka bi shi in ya sallama sai ku sallama duk sallama ku ya yi duk yana na cikin lissafi ba aka ce ma misali a cikin sallolin da ake yi a ce shi raka an farko bai yi ruku ba sai liman kuma ya riga ya yi sujada ma'allin gyaran ruku ya wuce ka gaba wanda raka ko kai ka shigo zai ka tare da ai an gama zana a damu ko yayi dan ya maimakon ya sallama zai ce Allahu akbar da miki subhanallah subhanallah ya halatta ya magana nan sai ya ce mako kuntul mujibu ko da hausa na tashi don na bar wani abu sallah ba ta bata sallah ba ta bata to anan sai ya zama mutanen da suke masallacin za su dan kashe biyu akwai wani wanda da shi aka fara sallah har zuwa akai shi a wurin shi ba a farko ba to in ya tabbatar da abin bai ba da kuma ya fi shi ya halatta wanda kuma ya zo sai ce kai to ni kuma iya ganewa ba gaskiya ne ma min nan ba zai haka ba ina iya ba wani abu shi ko dole ne shi ma an bai bi shi ba sai shi ta sallah ya gaya maka ajin sallah a cikin sallah magana a cikin sallah yana bani sallah illa li islami salati sai dai sai dai don gyaran sallah ko amma in ba don gyaran sallah ba ya bata sallah wa in kalla ko da ya kalla amma in don gyaran sallah ne an na kawo ba karatun da ya wuce ba da tana annabi ya raka abin ya sallama kowa ya zauna a cikin ne ne ya tsara su in wajen wannan sallah sallama an rage sallah ne na cikin zama ake magana ko an manta ne annabi ya ce ba ko da ya ce ɗaya ba ya tabbata annabi ya koma ya tambayi mutane shi duniya da ne gaskiya ce ya rasu da duni annabi ya koma ka gama ganganu aka yi cikin sallah amma dan gyaran sallah ko da da hausa ne ko ka yi larabci ai ba ba na ba